الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin mazhabar al'imamu Malik, imamu daril hijira hujjatul umma abu abdullahi malikunu anas Allah ta'ala ya ji ƙansa da rahama a cikin karatunmu na littafin irshadu salik na ashekul imam عبد الرحمن ابن محمد ابن عسكر المالكي البغدادي Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun shiga bayani a cikin zakka hukunce-hukuncen da suke da alaka da zakka da a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan gabar da mawakwana a karatu wanda ya gabata na'am bismillahirrahmanirrahim جيد الجنس ورديئه وتبره ومضروه وصحيحه ومغشوشه ومكسوره سواء na'am malam Allah subhanahu wata'ala ya ji kansa da rahama yana bayani dangane da abin da ya shafi ya abin da ake fitarwa na haƙƙin Allah a cikin dukiyar da ta kai da sabi sannan kuma zai shiga bayani game da abin da ya shafi a kalan kudaden da ake fitarwa zakka ya ce jayyidul jins kyakkyawa daga cikin wannan jinsi na zinari da kyakkyawa daga cikin jinsi na azurfa wardi'uhu da kashashensa wanda ya zamanto da ni ne kashashe sawa'un duk ɗaya ne wato duka ana fitar musu da zakka misali idan ya zamanto mutum yana da kwai naira miliyan biyu wanda kuma ita ce nisabi din sai ya zama kusan naira miliyan ɗaya da ɗari biyar da dubu ɗari biyar ya zamanto sababbin kuɗi ne amma kuma dubu ɗari biyar sai ta zamanto suka zamanto tsofaffi ne to idan aka tashi ba za a ce ba waɗannan sabbi kyawawa wanda ido kan so dan adam yake so su za a fitar wa zakka amma wannan tsayin kuɗi ba za a fitar musu da zakka ba idan ya zama to mutum yana da kwai sefa ta miliyan biyu ya ɗako wani sabon kuɗin shi daga banki kusan miliyan ɗaya da jaka ɗari takwas amma ga waɗansu jaka ɗari biyu wanda waɗansu jukkunan ɗin sun tsufa to duk haɗa su za a yi idan aka tashi kuma fitar da zakka za a fitar ne daga cikinsu ba za a ce ba waɗannan jaka ɗari biyu da ke tsofaffi ne su ba za a fitar musu da zakka ba a dukkaninsu matuƙar dai cewa za su kasu to zai lissafa su a cikin dukiyar shi kuma zai fitar musu da zakka wa tiburuhu wa madrubuhu hakanan a tibur waɗanda suke bulbuladdu wanda guntaye ne na zinari da na azurfa wa madrubuhu da kuma wanda aka buga shi aka maida shi imma gwal in ma aka maida shi sarka in ma aka maida shi mundaye in ma aka mayar da shi dan kunna da sauransu daga cikin su waɗannan kuɗaɗen guda biyu ko zinari ko azurfa to shi ma dai sawa'un duk ɗaya ne wato wajen abin da ya shafi attibir shine attibir shine wanda aka ciro shi daga ma'adin ɗinsa an ɗako shi daga baramunsa amma ba a narka shi ba aka maida shi wani kuɗi aka mayar da shi wata kadara shi kuma madrub shine wanda an mayar da shi wata kadara an yi sarƙoƙi da su ko an yi zobanyoyi da su na zinari ko na azurwa ko an yi ɗan kunne da su ko an yi mundaye da su kun gane da kyau wasahihuhu wa magashushuhu hakanan kuma wasahihuhu ingataccensa wanda ya zamanto fir ɗari bisa ɗari wannan zinari ne ba sa komai a cikinsa ba gwada ne na zinari ba ƙari ko na biye a ciki ba ƙari ko na tamma a ciki wannan sarka ce ta azurfa fir ba wani abin da aka cika a cikin wannan azurfa din ba wani gamara da aka yi wa magshushuhu da kuma wanda ya zamanto an yi algushu idan aka ce algishu shine khalqu dani'in bi jayyidin cakuɗa abu wanda yake kashashe da abu wanda yake kyakkyawa wannan shine algushu a bangaren in mutum yana kadara yana yana wata mu'amala ta kasuwanci in kaya ne yake saidawa ya siyo wancan kayan da farashin jaka goma wannan da farashin jaka takwas wancan da farashin jaka bakwai shi kenan ya zo shi kayan da ya san cewa jaka takwas ya siyo su ya hada su da kayan da ya siyo su jaka goma in ya tashi ya ba su farashi daya yamma ya sa musu riga iri daya yamma ya sa musu leda iri daya yamma ya rubuta su a bangaren abin da ya shafi firi iri daya duka wannan wannan bai dace ba haka na abin da ya shafi mutum ya tafi yana harkar kacari ga hatsi wannan 150 ake saida shi wannan 130 wannan 140 shikenan sai ya zama to ya dauko kusan tiya goma wanda ya saye shi 130 30 ya cakuda shi dan 150 din nan idan ya zo shi zai saida ya tashi ya sayar da shi a matsayin jaka 150 ya dala 150 ko wata tiya aka wannan shine ake ce da shi algish to algushu idan mata waɗanda suke mu'amala ta sayar da nono shine idan suka kawo nono mai kauri su ƙara mai ruwa ya zama to ya saka kenan saboda ana iya samun nono wanda yake tsararra ne shi kenan sun siyo shi budo guda amma su maida shi kusan budo ɗaya da rabi saboda kabrin da yake da idan suka tashi sayarwa kuma haka za su sayar da shi wannan shi ma ana ce da shi algushu haka ɓangaren abin da ya shafi idan harkar abin da ya shafi kuɗi ne zinari idan za a yi sarka ta zinari fir za ta fi tsada sama da sarkar da ya zamanto an cakuɗa wani abu banda zinari a cikinta an haɗa ta da wani abu to wannan shi mana ce da shi almagashush wanda aka cuɗanya shi an cuɗanya wannan zinarin da wani abu wanda yake ƙasa da shi a kima to don haka ita ma idan aka tashi za a fidda mata zakka ba za a ce ba to tun da wannan sarƙa ɗin ai ba ta zinari ba ce fir watakila akwai baƙin ƙarfi a ciki ba za a yi lissafi da shi ba idan haka za a fitar mata da zakka ne gaba ke da wa maksuruhu sawa'un hakanan kuma karyayyen shi da lafiyayyensa dukkanin su hukuncin su guda ɗaya irin yadda idan ya zamanto mutum ya je shi ya canzo jaka goma shi an mai ƙanana kan yan yalo goma goma kan yan ashirin ashirin kan yan dala arba'in arba'in wannan kaga an kakkarya mai ita ga kanan kuma ita kuma jika gomar takarda ce guda amma an kawo baka kuɗi kusan a bakan leda ko a farin leda mai yawa wanda kuma shi ne canjin da aka maka so wannan wajen abin da ya shafi lissafi dun hukuncin su ɗaya ba za a ce ba kai da kake da kwai kuɗi mai yauni idan ka tashi za ka fitar da zakka sai zakkar ka tafi yawa saboda wanda yake da kuɗi wanda baya da yauni kai mai kuɗi na naira mai tarin da yawa idan ka tashi sai ka fi mai sefa fitar da yawa a iya abin da yake kanka shine kawai inda da sefa da sefa ne da naira da naira ne to haka za a fitar ba wani zancen da mai ɗari biyar da mai yan dubu dubu da mai yan ɗari biyu sai a wato wajen abin da ya shafi farashin nisabi ɗinsu ya sha bambam na'am
قبل تمكينه من الأداء يسقطها وبعده يوجب ضمانها وتلفه قبل تمكينه من الأداء inda nisabi ya hallaka nisabi ne ya hallaka kafin ya samu damar bayar da wannan zakka da take kan shi yusqiduha ya sariyar da wannan zakka din sali ranar biyar ga watan sha'abana yake fitar da zakka biyar ga watan sha'abanan da safe shikenan ana cikin shagulgulla an yi lissafi cewa ga abin da zai fitar na zakka a ciki da sauransu ga shi duke shi ta kai nisabi ga haƙƙin Allah a ciki shikenan kawai ana cikin wannan ya shiga gida kan ya fito kawai sai ya ji sunan shi tana ƙara da ya ɗauko ya aka ce ai yanzu shagon shi ya kama da wuta da ya zo ga abubuwa da yawa sun ciyu yanzu bayan gobara din nan ta lafa shikenan da aka yi lissafi abin da yake cikin wannan shago din bai kai nisabi ba to yanzu ya sarar da wannan zakka din mun gane da kyau hallakar nisabi talafuhu qabla tamkini sahibihi wato hallakar nisabi kafin me shi ya samu dama min al'ada'i da ya bayar da zakka wanda take wajibi a kansa to yusqiduha ya sabke wannan zakka din daga wuyan me me wannan nisabi din saboda an samu wata matsala wani cikas ya zo shi mun gane wannan bangaren abin da ya shafi kenan zakka in ya zamanto bai yi sakaci a ciki ba ba sakaci ba ne wa ba da huyu jibo damanaha to idan ya zamanto bayan ya samu dama ne ya bayar da ita amma kuma sai ki bayar da ita kuma daga baya sai Allah ta'ala ya kawo ta musiba ya dora wa dukiyar tashi to yanzu ya wajibta mai dole sai ya rama wannan zakka din da ta wajaba a kan shi misali biyar ga watan sha'ban yake fitar da zakka an yi lissafi ga haƙƙin Allah a cikin dukiyar shi zai ba da jika 200 misali shikenan biyar da wata din kawai sai yake hudowa ya raba talakawa din ba wai ba talakawa bane akwai talakawa mabukata a gida kowa ya ba su yake tsimulmula da kuɗin da bakin ciki shikenan washe gari shida da wata wajen da rana aka ce gobara ta kama a shagon shi yanzu ba zancen ya ce to suha talakawa sai dai su yi haƙuri saboda yanzu kayan da ma yake ciki bai ma huce kayan jaka ɗari biyar ba bai ma kai nisabi ba ya ce yanzu jaka ɗari biyu da ake zancen za a ba su yanzu babu zancen wannan maganar a in dai har bayan lokacinta ne ya yi shi ne bai ɗoka ya ba su ba kuma yana da damar ya ɗoka ya ba su kuma sai wata musiba ta zo ta hallakar da wannan lissafi ɗin to wajibi ne ya raba musu kuɗinsu yanzu wannan haƙƙi ne na talakawa ba haƙƙinsa ba ne mun gane da kyau inda a ce radda zai fitar kin ne rannan wata musiba ta zo kuma wannan musiba ɗin da ta zo ta shi mai dukiyar ba sakaci ba ne ya yi haka Allah ta'ala ya kaddaro to shi kenan yanzu ba zai rama ta ba amma bayan lokaci ya cika da sakacin shi da sauransu bai ɗauka ya baiwa talakawa abinsu ba sai Allah ta'ala ya jarrabe shi da wannan musiba watakila wannan dannewa haƙƙin masu ƙaramin ƙarfi da yi a wajen shi yake badawa shine Allah ta'ala kuma ya jarrabe shi ta hanyar rasa dukiyar tashi mai yawa na mun gane da kyau na'am
فإن فإن تلف البعض لزمه من الباقي وبعد إفرادها يلزمه دفعها فإن أتلفها ضمن لا إن تلفت شكرا فإن تلف البعض لزمه من الباقي idan ya zama to yanzu wani sashe ne daga cikin dukiyar shi ya halaka aka zo aka yi lissafi an mai magana ka cokam din abin da zai fitar haƙƙin Allah a cikin dukiyar shi zai fitar da miliyan biyu ne shikenan da aka zo kawai ran da zai fitar kin sai wata matsala ta zo ta faru a cikin dukiyar tashi aka ce ko waɗansu shanu wata mota ta kaɗe su yanzu da aka yi lissafi wajen wannan shanu ɗin da mota ta kaɗe su da sauransu yana da kwai shanu kusan goma da aka zo aka musu kuɗi shanun nan nashi da sauran kadarori irin dai mutum ne wanda yake ɗan dabobi mudir ne yanzu yau ya siyo kacarin shanu yake irin mutum ne wanda yake mai ake ce mishi da wasu da dan kore yawwa eh irin wanda ya je ya siyo kaya ne irin dabobi ya sayar kiri yawwa to sai zamanto irin wannan ne yawa waɗansu daga cikin dabobin shi kuɗi wata jaka ɗari uku wata ɗari biyu wata ɗari biyu da hamsin shi aka ce kawai babbar mota da za ta wuce Allah ya sa suna kan hanya sai ta kaɗe su da ta kaɗe su wajen guda shida yanzu sun samu matsala yanzu sai dai a yi watan su guda biyu daga ciki sun ma mutu to yanzu kaga an samu hallaka ko to sai zaman to amma akwai waɗansu kadarorin shi to yanzu lazima hu min albaqi to yanzu fitar da zaka ya kama shi akan sauran dukiyar tashi wanda bata hallaka ba nan sai zo yi lissafi cewa to da an ce haƙƙin Allah a cikin dukiyar shi miliyan biyu ce to yanzu wannan kaya kusan na dabobi na miliyan ɗaya da rabi sun hallaka yanzu wannan miliyan ɗaya da rabi nawa ne haƙƙin Allah a cikinta shine za a fitar da a miliyan guda jaka ashirin da biyar a jaka ɗari biyar za a fitar da sha biyu da rabi shikenan sai a yi lissafi jaka talatin da bakwai da rabi shine haƙƙin Allah a cikin miliyan ɗaya da rabi to yanzu abin da yake kan shi da miliyan biyu ne da ya fitar ko to yanzu zai fitar da miliyan ɗaya da jaka ɗari tara da arba'in da da da sattin da da biyu da rabi da sattin da biyu da rabi shikenan zuwa can sauran ba zai ba zai fitar da haƙin wannan ba saboda wannan ta sauka da kan shi mun gane da kyau yawwara na'am wa bada ifradiha yalzamuhu daf'uha to idan ya zama to kuma bayan ya fitar da haƙƙin Allah ne daga cikin dukiyar shi misali an ce miliyan biyu ce ta wajaba a cikin dukiyar shi ko shikenan sai ya fitar da wannan miliyan biyu bayan ya ware miliyan biyu ya kawo ta imma ya ajiye ta a cikin ɗakin shi ya zo shi wajen karfe goma na dare ce da safe zai raba wa talakawa yanzu cikin daren kawai aka ce yan hoshi sun hosa mai shago sun kwashe kayan shi yanzu to ya zama wajibi a kan shi ya damƙa wannan miliyan biyu ga mabukata da mun gane da kyau ba zai ce ba ya rage wani zafi da ita tunda shi ba mabukaci ba ne an gane a ce yanzu misali kayan nashi ya kai na miliyan arba'in a miliyan guda zai fi dawo to shi kenan sai aka ce a yanzu an mai yasa da ya je shi ga abin da aka kwashi ya fi na miliyan talatin yanzu ba zai ce ba to yanzu miliyan arba'in ce da ba ya fidda mata miliyan guda to yanzu miliyan talatin kudinta shi ne za a fitar da wajen jaka ɗari bakwai da hamsin tunda miliyan guda miliyan miliyan haka ne ko miliyan goma jaka ɗari biyu da hamsin za ta kama kudin da shi ke ce ɗari biyu da hamsin zai fitar ba zai haka nan ba a yanzu wannan musiba ce allah ta'ala ɗora mashi kada ta dalilin wannan musibar da ta shafe shi ya ce kuma ya ta shafi talakawa su ba masu ƙaramin gari a ya je ya ɗoka ya ba su watakila tausayin da ya ji na talakawa ya ɗauki kuɗinsu da yake hannun shi ya damƙa musu a miliyan goma miliyan guda ashirin da biyar kenan miliyan goma za ta kama jika ɗari biyu da hamsin ashirin da biyar biyar goma ɗari biyu da hamsin haka ne ko kenan sai ta kai miliyan ashirin yayya zamantowa jaka ɗari biyar mun gane da kyau yanzu a wannan lokacin sai ya ɗoka ya ba su idan allah subhanahu wa ta'ala ya kallaci nagartar zuciyar shi da kuma haƙurin shi sai ya mayar mai da abin da ya fi alkhairi inda miliyan arba'in ne kayan miliyan talatin suka tafi shikenan allah ta'ala ganin damar shi ne cikin shekarar da ya kawo mai sama da na miliyan hamsin ya zamanto ya ma samu wajen ƙarin miliyan ashirin wanda bai taɓa tunanin cewa jarin da yake da nada zai dawo wannan ganin Allah ne ganin damar Allah ne wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim kamar yadda Allah subhanahu wataala faɗa Allah subhanahu wataala yana bayar da arziki ga wanda ya ga dama wallahu ya gabidu wa yabsudu wa ilaihi turja'un na'am fa in atlafaha damina to yanzu idan ya zamanto ya fitar da haƙƙin Allah daga cikin dukiyar shi wannan biliyan guda ɗin da ya fitar da ita sai ya zama to ya hallakar da ita hallakar da ita shine yayi sakaci da ita ya kawo miliyan guda kawai da ya kawo sai ya dora ta akan kujera a cikin gidan shi kuma ba wai cikin gidan iyalinsa ba sai ya ajiye ta a nan kofar gidan shi inda yake zama da dare tare da jama'a kawai dora ta akan kujera ya ajiye shiga da su ba da ya hoto sai kujerar bai ga miliyan guda ba to yanzu wannan wajibi ne rama ta dole sai ya ɗauki asara saboda wannan kan kujera ba gurin ajiya ba ne sakaci ne wannan sakaci ne inda ya ajiye ta a gurin da ba zai ajiye dukiyar shi ta kan shi ba ba zai ajiye ba dukiyarsa irin inda zai kai dukiyar shi ya ɓoye ta inda bai ɗauki wannan dukiya ta da ya kai ta can ya ɓoye ba sai wani ya zo shi ya ara aran da ba zai dawo da ita ba yanzu wajibi ne ya tashi ya rama musu wannan dukiyar tasu mun gane da kyau shine fa in atlafaha idan ya halakar da ita ta hanyar yin sakacin shi da ajiye ta a gurin da bai dace ba ko irin ya kawo hatsi da kata waje ba a cikin a cikin wannan hatsi shikenan nashi hesa cikin gida wanda yake na zakadin sai ajiye a kofar gida cikin dare kawai ne zai yi awon gaba da su in ya tashi a cikin na boyan a ciki zai dauko kuma ya fitar da hajjin Allah ba zai ce ba ni ai na fitar kuma ta kare sai dai gobe kala kara can ku talaka ko za ku yi hakuri wannan hatsin duka na ne ba zai haka nan ba dole ne ya rama muskansu la in talafat yace la in talifat ko yace a'a ba zai rama ba inda ya zamanto wannan dukiya ta zakka ta bayin Allah idan ita ce ta halaka kanta in ita ta halaka da kanta yanzu ba zai rama ba halaka da kanta shine lokacin da ya dauko daga can ma daga banki da ya zo da kuɗin amalat ya zo da su bai taba ma sanin cewa akwai wani wanda ya san cewa ya dauko wannan dukiya ta zaka ya kawo ɗakin shi da ya zo shi cikin ɗakin shi ma sai ya sa shi cikin wani sanduki da cikin daren wani tsautsayi kawai sundukin da da dukiya take ci kawai barawa ya zo ya doke shi duka ma ya tafi da shi da malat ɗin da kuɗin da sundukin duka aka tafi da shi to yanzu wannan ba zai rama ba haka Allah ta'ala ya kaddara saboda iya ko dukiyar shi ce ta ƙashin kansa iya ajiyar da zai mata kenan ya sa ta ɗakin shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai Allah ya kaddara talaka ba za su murba da wannan kudin shi kenan su ma talaka sai su yi haƙuri da sun kankara haƙorin cewa alhaji 25 ga wata yake ba da zakka to yanzu 25 da wata sai ta yi a zo kawace musu to rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah mai mai ta mana fadi sai alhaji mu ji ba koyi ce ku yi haƙuri eh in ya ga zai iya dan tallaba musu da wani abu ya tallaba musu amma dai haƙƙin Allah kam ya fitar da shi yanzu sauran dukiyar shi ganin damar shi ne a cikewa waɗansu alheri yadda ya saba baiwa waɗansu wata jaka ɗari biyu wanda kuma yana ganin cewa wannan ɗari biyu tana ɗan danne musu waɗansu gurare wani bashi da suka ce a harkarsu ta kasuwanci sannan kuma tana ɗan ƙara sa musu su tsaya a tsaye da kyau yana sai ya damƙa musu ɗari biyu tunda wacce ba ta samu ba ta Allah shi kuma sai ya tashi wannan ta sawa kai kenan mun gane da kyau na'am wasahihu annahu la yukhrijuha qabla wujudiha wa yanwiha zakatan wa akhadhu al-imam al-adili yanubu anhu wa ghayrihi in sarafaha fi wujudiha ajazathu wa illa lazimathu al-i'adatu na'am wala yace wasahihu ingataccen zance annahu la yukhrijuha qabla wujubiha hakika shi mawadaci ba zai fitar da zakar da take cikin dukiyarsa ba kafin lokacin fitar da ita yayi kafin lokacin wajabar ta yi misali yana fitar da zakka 25 ga wata to baya halitta fitar da ita tun 20 daidai ga wata saboda ɗayan biyu ne idan aka ce wannan dukiya din dukiya ce wanda take haifuwa dukiya ce wanda ake cin riba a cikinta daga 20 daidai ga wata zuwa 25 zai iya a samu riba wanda take mai yawa wanda za a iya samun wani ɗan kaso mai tsoka na zaka a fitar da shi to idan ya fitar tun da 20 daidai zai zamanto waɗannan kwanakin guda biyar da ya ƙara kenan ya zamanto ya sha su a banza mun gane da kyau zai zamanto babu zaka sannan kuma kaso na biyu idan ya zamanto wannan zakadin tashi ya fitar da ita ne saboda wata dabara da yake so ya yi idan ya fitar da ita shi kenan ya ware ta ya ajiye ta to na shi ma baya isuwa mishi abinda yake isuwa shine in ya zamanto yana da yakinin cewa misali 25 ga watan ramadana mun gane yake fitar da zakka shi kenan yanzu sai ya ciri biza ta yin umara a cikin watan ramadana kuma bizan nan iya abin da za ta mai ita ce sati biyu sati biyu za ta mishi kuma he cira daga sha takwas ga watan ramadana abin da ya gaba wannan ita ce iya biza ta shi kenan lokacin da zaka za ta waje ba akan shi yana ina yana maka yanzu a wannan lokacin babu laifi tun wajen sha biyar da wata ya tsaya lissafi duk waɗansu dukiyoyin shi da sauransu lokacin zaka sauran kwana goma ko ya yi lissafi ya fitar da zakai shi ya raba wa talakawa a wannan lokacin ya tafi babu laifi saboda wannan yana daga cikin fastabiqul khairat idan ya zama to mutum ya gaggauta biyan bashin da yake kan shi saboda wata larura da yake tunanin cewa za ta girma wannan babu laifi hakanan idan ya zama to misali yana fitar da zakka ɗaya ga watan shawwal mun gane da kyau ɗaya ga watan shawwal ranar sallar azumi sai ya zamanto amma yana da yaƙinin cewa a irin yanayin da ake ciki yanzu a cikin watan ramadana bayin allah suna galabaituwa shikenan sai ya maido ta ashirin daidai ga watan ramadana saboda a ciki ya yi tallabawar da a cikin haƙƙin allah ya ɗauka ya baiwa wani miliyan guda wani jika ɗari bakwai wanda wannan miliyan gudan idan aka baiwa wani a ciki zai je shi ya saro kaya a ciki zai samu jari nashi na kanshi a ciki zai wa ɗiyan shi kayan sallah a ciki zai siyi naman sallah da kayan abincin sallah da dahuwa da sauransu sannan kuma bayan sallah kuma a ci gaba da lamari wannan shi ma babu laifi in dai saboda haka ya kalla idan ya kallaci wani yanayi da ake ciki na cewa lallai idan aka ce sai ranar kaza za a bada ta to iya kafin lokacin akwai wanda za su yi ta cin bashi na mutane za su yi ta galabaita to amma yanzu ga shi idan aka tallaba musu a wannan lokacin shi maslahar ba kan shi take kuma ba tana koma ne kan talakawa to yanzu a wannan lokacin babu laifi mun gane da kyau ya halitta fitar da zakka kafin lokacin ta yayi idan ya kallaci maslaha ta su talakawan da za a baiwa zakka amma in dai saboda maslahar shi ce shine bai halitta ba saboda maslahar shi shi ta karan kanshi wannan shine bai halitta ba da zai zamanto ya sani a goma ta ƙarshe na watan ramadana yana samun riba sama da miliyan goma shi kenan kawai ce to a yi gauga yanzu a fitar da zakka kafin wannan lokacin ya kama saboda miliyan goma a ciki wajen miliyan jaka 250 za mu fitar kawai ya zo ya buga lissafi kawai 250 ɗin nan ba so ta fita ce a raba wa talaka kawai haƙin su tafi to sai Allah ta'ala ma danke abin nasa miliyan goma da da yake tunanin za ta zo ta dake ta ya samu miliyan guda saboda ya yi wa bayin Allah keta shi ma sai Allah ta'ala ya danne mishi ga kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa Allahumma man wali min amri ummati shay'an fashadda alaihim fashququ alaihi wa man wali min amri ummati shay'an farafaqa bihim farfuqu bihi hadith na Aisha radiyallahu ta'ala anha gane da kyau to shine in lokacin da zai fitar da ita maslaha ta bayi ce ya kalla ba maslaha ba ce ya kalla tashi ta kanshi to za wani lokacin baya isuwa irin tamkar mutum ne ya yi sallah ta farilla kafin lokacinta yanzu duk wani uzurin da kake da kwai sha ɗaya ta rana in kace kai azhar Allah zai amsa ba zai amsa ba to amma in ya zama to akwai wata maslaha fa irin misali kana cikin bulaguro kaga zai iya yiwa ka yi sallar la'asar kafin lokacin ta ka haɗa azur da la'asar a lokacin azur zai iya yiwa ka yi sallar isha'i kafin lokacin ta saboda maslahal a nan addini na musulunci ya maka sauki za ka iya yin aljam'u za ka iya yi jam'u taqdim ko jam'u ta'khir ko jam'i suri kamar yadda yake sananne a cikin wato littattafai na fiqh an gane na'am wa yanwiha zakatan to kuma yanzu lokacin da mutum zai fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyar shi zai yi niyya a cikin zuciyar shi na cewa zai fitar da zakka saboda ita zakka ta hataju ila niyyatin ta khussuha tana buƙatuwa zuwa ga niyyar da take keɓantar ta ta yadda idan ya zama to mutum ya yi ta ba tare da ya niyya ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba shi lada a kai ba shi yasa lokacin da muna karatu mu na littafin alkawadul fiqhiyya muka yi magana akan wa mayyu addi an akhihi wajiban lahu ruju'u inna wa yudaliba ko wanda muka ce a ciki wato bangaren abin da ya shafi dukiya nau'i biyu ne akwai dukiyar da zaka iya biya wa mutum ita in ya zo shi ka amsa a wajen shi wanda la tahtaju ila niyyatin irin abin da ya shafi al-infaq irin abin da ya shafi qada'ud duyun akwai kuma irin ciyarwar da take buƙatar niyya wanda muka kawo zakka a ciki ba za ka fitar wa mutum zakka ba ba tare da shi ya ce ka fitar mai da shi da ita ba kun yi lissafi da alhaji jiya da dare zai fitar da zakka ta miliyan biyu na kawai da safe kawai da ka huto washe gari kawai da kuka haɗu da waɗansu talaka kai ku menene ajin guda ɗaya ce ni kafinta nake alhaji wallahi kuma ban da wannan shi ganin ka cire ɗari biyar ka bai ka ce kai je kai jari shi ma ɗaya ka bashi ɗari biyar ka ce kai ka je kai jari in ka je ka ce alhaji eh je a mai lissafi miliyan biyu za ka huda na zaka ko to yanzu na bai wa mutum biyu jaka ɗari biyar biyar ba ni miliyan ɗaya ba zai yi bai haka saboda dole akwai buƙatar niyya wajen fitar da zakka ɗin nan mutum ya yi niyyar bayar da haƙƙin Allah wanda yake cikin dukiyar shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake mishi dukiyar da take hannun shi saboda dama haka Allah ya ce yamhaqullahu riba ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم نعم وأخذ الإمام العادل ينوب عنه to amsar limami na musulunci shugaba na musulmai wanda yake adili mutumin kirki ya amshi zakka daga wajen mawadaci yanubu anhu yana zamantowa kambacin shi wannan mawadaci din ba sai mawadacin ba ya jibinci raba ta da kanshi idan ya zamanto akwai shugaba na musulmi adili wanda zai saka wannan dukiyar inda ta dace saboda dai in aka ce wannan shugaba ne na unguwa ko ya fi mawadacin unguwa sanin matsalolin unguwarsa ya fi mawadacin unguwa sanin masu bukata a cikin unguwar shi ya fi mawadacin unguwa sanin wanda suke da kwai karamar kasuwa wanda kuma jarinsu ya kare saboda shi mai unguwa a kullum kowa nashi ne kuma kowa zai iya kawo mishi kuka kamar irin 'ya'yanka komin yawansu a kullum wannan ya zo ya gaishe ka kaji kukan wannan kaji kukan wancan ka fi kowa sanin matsalar gidanka mun gane da kyau to idan ya zama to yanzu mawadaci da aka zo aka yi lissafi cikin dukiyar shi zai fitar da zakka ta miliyan biyar shi gane ya ce ya ce to yan uwa ba sai kun zo kofar gidana kun tsaya ba iya abin da zan yi shine gobe zan ɗauke ta da safe wajen karfe tara zan kai ta gidan lima zan kai ta gidan mai unguwa zan kai ta gidan sarki shi sarki ya fi ni sanin wanda suka fi dacewa da abasu saboda ni ba cuɗanya nake da ko ba ni ba ran gadi nake ba ba kaza ba kaza nake ba sannan kuma wannan shugaba din wannan sarki din wannan limami din wannan mai unguwa da za a damƙawa din an san cewa ba mai haba ba ha ƙarami ba ne mun gane da kyau yana kallon maslaha ne ta talakawan shi ta al'ummarsa to idan limami adili ya amshe ta ko to ta zauna kambacin idan ya tashi tauzi'in da ya zai mai kaman dako ne kaman ka damƙa wa mutum abinka ne dako ya kai shi gurin da ya dace inda ka ce kai ba can ba zai kai to haka haka shugaba yake idan ka ɗauki dukiyarka ka bayar to shi ya fi ka sanin wanda zai damƙa zai ce to a list waɗanda muke da kwai 'yan kasuwa wanda suka koyi kasuwanci amma ba su da jari a hannu muna da mutum arba'in yanzu shi wancan da ya tafi karatun shi ya karanci bangaren abin da ya shafi kafinta ne ya iya gado ya iya kujeru ya iya kaza ya iya kaza ya iya kaza abin da ya rage shine a bashi lakani a bashi lakanin hurin jini wancan shi kuma abin da ya je ya karanta shine ya iya dinki ya iya kaza ya iya kaza abin da ya rage shine a kawo mishi kayan aiki wancan kaza wancan kaza wancan kaza shikenan dama saboda kafin lokaci kowanne an yi iya lissafin abin da sana'a shi take bukata alal akalli da kuma inda dama abin da za a kara mishi shi wancan an ce miliyan ɗaya za ta mai wancan ɗari takwas wancan ɗari uku wancan ɗari biyu wancan ɗari da hamsin wani in ya zama to ya gwanance wajen iya sai da gora ne a shi jarin shi ba shi da yawa za ya damga mashi wata jaka ɗari ya je shi ya fara da huhu goma ko huhu sha kaza da sauransu wancan shi kuma ya gwanance wajen abin da ya shafi sai da atanhohi da leshishika da sauransu to hilima ya ce kai ɗan kasuwa wanda ka je ka ka karanci yadda ake sai da atanhohi da sauransu ga miliyan biyu kai wannan wanda ka iya kafinta ka yi kaza ka yi kaza amma ba ka da kaya a baka miliyan ɗaya da rabi wancan wanda shi kuma ɗinki ya iya da sauransu ba shi da wani a ba shi miliyan guda wancan wanda shi kuma iya tallal goro ya iya da sauransu a ba shi jaka ɗari uku wancan ayi kaza wancan ayi kaza a fudo list ce so muke kuma da ganin kan baɗi kuma ku kama na hannunku mun gane da kyau sai zamanto su wannan da suka tafi yanzu bana wataƙila akwai wanda Allah ta'ala kuma zai ɗaga daga cikinsu kafin baɗi dukiyar da aka ba su ta dinga haɓaka ya zamanto su ma sun isa su fitar da daga sai ya zamanto baɗin Allah ya kai mu wancan ya kawo jika ɗari haƙƙin Allah a cikin dukiyar shi wancan jika hamsin wancan jika talatin wancan kaza a ka haɗa da kuma ta alhajin mai girma ya kawo ya nasa shi ma ya zamanto shekara biyar shekara shida yanzu ba zan can mawadata uku ko hudu ko biyar gare mu wanda suke fitar da daga muna da mawadata masu yawa wanda kowanne kuma sun samu jari ne daga karkashin alhajin na farko saboda irin rabon da aka yi wa zakaɗin irin yadda musulunci ne yake so a kowace shekara maimakon a ce an samu ragin adadin masu bayar da zaka sai ya zamanto an samu ragin adadin masu amsar zakka in a bara a list kun samu mutum 200 sai ga a bana kun samu mutum 180 a baɗi 150 a baɗi wacan 100 daga cewa a kullum masu ba da zakka suna karuwa masu amsa kuma suna raguwa da haka ake ci gaba amma in za a zo a fitar da zakka wancan an bashi jaka biyu wancan an bashi dala ɗari wancan an bashi jaka biyar la tusmin wala tughni min ju zakkar jaka biyar ba za ta yi wa mutum jari ba shi ko abin da ake so idan ka fitar da zakka ka baiwa wanda zai amfana da ita ya zamanto shi ma ya kafu da wannan zakka din taka wataran shi ma ya koma daga cikin masu fitar da zakka a kullum haka ne addini yake so ba wai yanda zaka baiwa mutum zakka ba a rana ɗaya ya kashe ta mun gane da kyau na'am wa ghairihi to wani ana haka yazo shi a wannan nusakha da amma waɗansu daga cikin nusakh wa ghairuhu ne to idan muka dauke ta wa ghairihi sai ya zama to adafi ne akan imami wa akhdhu al-imami ko to sai ya zama to wa wa akhdhu ghairi al-imami al-adil kenan wa ghairihi yani wa ghairi al-imami al-adil wa ghairi al-imami al-adil kenan ko shine ce wa akhdhu ghairi al-imami al-adil to amsar zakka ga wani limami wanda yake ba adili ba shikenan kai ka sani cewa wannan shugaba na unguwarku mai babakera ne ko ka sani limami babakera gare shi ko ka sani sarki babakera gare shi ko shugaba na ƙasa babakere gare shi shikenan sai ka dunkula zakka ka je ka damƙa mishi to da sharaɗi in sarafaha fi wujuhiha ajza'atu idan ya juyar da wandan dukiya da ka bashi ta zakka ya sa ta a huskokin da ya dace a saka ta ajizatuhu ta isarwa shi wannan alhaji shikenan ka san cewa lalle shugaba din nan naku shugaba ne na mu duka da masu sunan shi dukiya ta mutane ma in ta zo ta ba ta yan unguwar shi ba ta mutane ma in ta zo ta in ta shigo hannun shi ba ta gaba ka sani ya bude shago a can ya bude shago a can ya siyi fila ya kaza ya siyi fila ya kaza kuma duka da dukiyoyi na al'umma shikenan ya kaje ka tila mai wannan dukiya to kada ka yi tunanin cewa wannan kana so ne ka arzuta shugaban unguwarka a shugaban unguwarka ba talaka ba ne an gane to idan shi ka damƙa wannan dukiya taka ta zakka to idan da sharaɗi in ya kashe ta ya zuba ta a huskokin da ya dace waɗannan huskokin guda takwas da Allah ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum hal zuwa ƙarshe in ya zuba ta anan ajisa atka ta isar maka wannan zakaɗin kaman kai ne ka bayar da ita wa illa ma'ana wa illam yasrifaha fi wujuhiha idan bai bayar da ita ba a fuskokinta wanda suka dacewa sai zaman to da ya kai mai miliyan biyar washe gari kawai sai ka ji an ce ai liman zai ƙara armi armi yanzu a zamanin na yanzu a ce wallahi wata wata buzuwa ya samu jiya nan da dare aka kai sadaki ma miliyan ɗaya ɗari biyar ce to neman jefa da muka yi a zaun rashe yake cewa bashi da kuɗi ka ce a walkamtin ka ce aije da dare wani ya shigo da wata ilmalat ba ma san ba kai ne ake zance wani ya shigo da ilmalat yana huta kawai da mai kira yau mai ba mu miliyan ɗaya ɗari biyar ce a kai kuma da muka jami'a yadda suka ce ba ba ja da rawarin ya fara ruru ka ido neman kima haka ba za ka ce maka haka ba tunda yanzu kai ka huda daga wuyan ka ko yanzu za koma dukiyar talakawa to tun da dai har inda ya kashe ta ba inda ya dace ba ne almi ya kara to yanzu ya za a yi lazimatul i'ada sakewa ta kama shi yanzu dole ne wannan alhajin ya shiga ya fita ya fitar da iya adadin kuɗin da ya damƙa limami ya fitar da shi kuma ya raba wa talakawa din yadda ya dace da an gane da kyau saboda waɗansu lokutan shugabanni al'umma dukiyar al'umma ake damƙa musu a matsayin amana ce a hannunsu amma saboda yanzu yawanci waɗanda suke kusa da shugabanni waɗanda za su tunatar da su azabar Allah su karantar da su girman amanar da take hannunsu da sauransu a ga cewa waɗanda suke son kansu sun fi yawa sama da waɗanda suke yi don Allah ɗin wani yana karewa tukunyar gidan shi ne to shi yasa waɗansu lokutan shugabannin ba laifin ba daga wajensu asali yake ba lokacin yana yana faruwa ne daga wajen waɗanda suke a masu ba su shawara da sauransu na'am
ويخرج الولي آه، ويخرج.
ويخرج الولي عن الصبي والمجنون ويجزئ أح... نعم ويجزئ أحد النقدين عن الآخر na'am بقيمته ما لم تنقص عن قدر الواجب shi kenan wa yukhrijul waliyu idan aka ce wa yakh to sai dai a ce yakhruju amma ba za a ce wa yakhriju mun gane da kyau saboda akhraja shine yukhriju amma idan ka ce kharaja kharaja yakhruju za ka ce yakhruju yakhruju min bayni sulbi ko saboda fi'li mudari'i idan fi'li madin sai zamanto ruba'i ne to dole mudari'insa ya zamanto madmumul awwal ne akhraja ko idan ka ce akhraja fi'li madi to fi'li mudari dole ka ce mishi yukhriju amma idan ka ce kharaja fi'li madi ko to fi'lin sa mudari dole ka ce yakhruju jalasa ba za ka ce ba yujlis idan ka ka ce yujlis sai ka ce ajlasa sai ka ce yujlis ahmada yuhmidu an gane ko ajaba ya za a ce a ja ba harufa nawa ne to yu jibu an gane ku a jara sai a ce ne yu jiru amma idan ka ce kataba sai a ce ne ya ba za ka ce ba yuktibu saboda ka ta ba harfi uku ne to haka nan kharaja to kharaja la ta'adda bi nafsi la ta'adda bi nafsi fi'li ne lazim kharaja ibrahim baya buƙatar maf'ulun bi to amma yanzu da kace yanzu zamu ga cewa alwaliyu yukhriju zai zama to muta'addi ne fi'li ne muta'addi yahtaju ila maf'ulun bi yukhriju zakata yukhriju inda aka ce yukhriju to dole akwai maf'ulun bi an gane ko yukhrijul hayya an gane ko dama da haka ne da aka ce yakhruju to sai da ce yakhrijul hayyu a da akan alhayyu maf'ulun bihi ne amma sai aka ce yukhrijul hayya kenan Allah kenan shine alfa'il din min almayiti wa mukhrijul mayyita min alhayy mun gane da kyau yawwa to shine wa yukhrijul waliyyu anis sabi alwaliyyu alwali wanda aka damka wa mutum alwaliyyu shine majibincin lamari wa yukhriju anis sabi to yana fitar da zakka dangane da dukiyar yaro karami yaro ne dan karami yaro daga abokin tafiyar manya ko yaro ne dan karami bai huce shekara uku ba babansa ya faɗi ya rasu shikenan kafin baban shi ya rasu sai ya yi wa ɗaya daga cikin abokanan shi wasu ya ce ga ɗana nan da Allah a kula da tarbiyarsa da karatun shi da cinsa da shansa ga kuma dukiyarsa nan idan ya kai shekaru na balaga ya ya shiryu ya kimtsu a damƙa mishi kayan shi shikenan wannan shi ma abokin na alhaji ɗan kasuwa ne da abokinsa ya rasu ɗan shi ya zo hannunsa yake kula da shi shine alwali nasa majibincin lamarinsa shi kenan sai ce to tunda dai babanka kasuwancin da yake nima na ɗan san shi maimakon a ce a rufe dukiyar haka nan a ajiye ta gudanar da dukiyar za a raka yi kasuwancin ci gaba za a yi da shi ba za a tsaya da shi ba sai ya samu wani mutum amintacce na shi ya ce to gashi nan wannan kaya na alhaji ne ka dinga sayarwa don sati ni zan raka amsar kuɗi ina zuwa ina kama kaya saboda masu gidan alhaji abokaina ne muna zuwa dama da ni muke zuwa ya ɗauko kaya sun san ni na san su sun san alhaji sun san ni da alhaji inda yanzu alhaji ya rasu yanzu a raka kawo maka kaya kai kuma kana sayarwa wata ran kai ma mu raka zuwa da kai don ka gani kuma a raka kawo kaya ka raka wa yaro kasuwanci da dukiyarsa to yanzu a wannan lokacin in dukiyar ana fitar mata da zakka yanzu yaro shi dan shekara uku yanzu mai zance ya kawo zaka to wannan majibincin lamarinsa shi zai kula da wannan lamarin kasuwanci in aka ce alhaji wannan watan yake bayar da zakka to radda alhaji ya faɗi rasu yanzu dukiya ta koma hannuwa ta koma hannun yaro ko to yanzu daga wannan rana ranar da aka ce alhaji ya rasu daga ranar za a yi lissafin dukiya in aka yi lissafin dukiya radda cikon shekarar alhaji ta kewayo da rasuwa ranar za a fitar mata da zakka saboda yaron nan daga rannan ya mallake ta abin da ya gaba mun gane da kyau to shine abin da za a yi wannan majibincin lamarinsa shi zai kare zamanto ya yi taba ba da dukiyarsa ya ce to abin da yake a jana shi ya babansa ya bar mai miliyan goma amma yanzu shekara ta farko akwai wata rashin lafiya da yi mun je likita an yi kaza an yi kaza yanzu kudin shi sauran miliyan takwas yana dan shekara hudu sauran ya ci miliyan biyu a shekara guda kenan yanzu in dai zai raka cin miliyan biyu biyu a shekara shekara zai zama to ko dan shekara sha ɗaya ba zai kai ba cinye dukiyar tashi shi kenan ya tashi talaka ba haka ake so ba yaro a yi mai kasuwanci da dukiyar shi idan ya isa lokacin da ya kamata a ce shi ma an nuna mai kasuwancin akwai mai kasuwanci tun yana yaro yana zamantowa ya dan bi har ya koma shine mai gida mun gane da kyau wal majnun hakanan kuma majibincin lamari shi zai fitar da zaka daga dukiyar mahaukaci mutumin da yake mahaukaci ne irin mutumin da ya kunci kuma yana da dukiya ana mai kasuwanci da ita irin AA Rufa'i kenan ya shi ya ce wannan shagon shi ne a raka mishi hoto ya raka ya raka bagara ai ya ba dangwata kaza ya ba dangwata kaza to in yana da dukiya irin waɗannan lissafi da ayi wa dukiyar tasu bayan an gama lissafi da kyau tsaf sai a fitar da haƙƙin Allah a ciki wanda yake alwali nasa majibincin lamarinsa wanda yake kula da shi shi zai zama to ya jibinci wannan abu saboda mutumin da baya da lafiya cikakkiya amma ga dukiya mai yawa in aka ce shi zai kula da abin zai iya ɗaukar dukiyar ga baki ɗaya ce ya bayo mutum ita kuma washe gari ya ce ya dawo mishi da kayan shi mun gane da kyau yawwa to wanda zai kula da ita shine majibincin lamarinsa wanda shi in aka yi da shi an san ba da mahaukaci aka yi ba in kuma ba lallai bane dan mutum ba shi da lafiya ce kuma ba shi da dukiya ana samu gashi nan mutum mahaukaci ne ya kunci amma akwai dukiya mun gane da kyau yau kuma da za ga cewa in ba dan kudin su ba da a ce talakawa ne da tun da sun gama da ciruwa amma saboda wannan kudin nasu shi yake musu babban riga in ka je ka zauna kuna hiyar da su sai ka je suna ta kwaba amma kuma ce a kawai alhaji kaya bai tara shi ba kaya bane ya kunce ne kawai rufin asirin shi wannan kuɗin da yake da da a ce babu duke nan da wata ran a jibji ma za a tarra shi in gani ana samun irin waɗannan wanda alhazai ne amma kuma sun kunci to wannan rigar ta kuɗi ita take rufa musu asiri shi ke iya ɗiyansu iya su musu dubara su sa su a cikin keji yawa to ai da haka ɗin na'am ويجزئ ويجزئ أحد النقدين ماشي بكرة تجهو تو نعم ويجزئ أحد النقدين عن الآخر أحد النقدين ɗaya daga cikin kuɗi guda biyu yana isuwa an al'akhari kambacin ɗayan bi ƙimatihi da ƙimarsa malam tankus an ƙadaril wajibi matuƙar dai wannan ƙimar tashi ba ta rage ba game da gwalgwadon wajibin da yake kan mutum wato abin da yake nufi a nan da ya ce wa yuzu ahadun na ƙadai ne ɗaya daga cikin kuɗaɗe guda biyu misali dinari kana da dukiya ta dinari yanzu sai ya zamanto ‘yan uwanka inda suke zaune ba sa amfani da dinari amma suna amfani da naira suna amfani da sefa suna amfani da euro suna amfani da kaza to yanzu tunda ba sa amfani da wannan kudin kuma kai ka san cewa inda kake nan yawanci kaso 95 cikin 100 dukkan su mawadata ne amma kai ka san garin da iyayenka suke rayuwa a ciki ana akwai kanninka da yayinka akwai masu karamin karfi sosai wanda inda a ce zaka tallaba musu da zakka shekara daya zai iya yiwa zaman to an samu 'yan kasuwa a cikinsu wanda za su yi suna su masu raka tallaba wa 'yan uwansu to yanzu babu laifi idan ka fitar da wannan zakka ta dinari naka sai kai lissafi dinari biyar nawa kudin shi ya kama a saifa nawa kudin shi ya kama a naira nawa kudin shi ya kama a euro shikenan a buga a gani ga kimar sayan take dinari guda in saifa ce za a baka jaka 120 kenan dinari biyar zai kama jaka ɗari shida daidai shikenan zai kawai sai ka zo ka ka canza jaka ɗari shida daidai ka ba su mun gane da kyau haka nan idan ya zamanto kana ɗan kasuwa ne kai a nigeria kake ya zamanto amma asalinka kai ɗan nijar ne iyayenka da kakanninka da yayinka da kannanka duka 'yan nijar ne can kana cikin irin wajen lagos kana harkoki na kasuwa za ka fitar da zakka wajen miliyan arba'in ne za ka fitar shikenan sai zamanto a nan lagos ba ka da waɗansu 'yan uwa wanda za ka fitar musu sannan kuma ba gami lagos ba za ka haɗa ta da ƙauyen ku wajen wadata shikenan sai kake so ka tallaba wa waɗanda suke masu ƙaramin ƙarhi 'yan uwanka daga cikin wannan zakka to babu laifi yanzu ka yi magana daga waɗanda suke masu canji nawa kuke canji yanzu a ce to naira ɗaya naira dubu ɗaya muna ɗaukan ta kan dala ɗari dala ɗari take kenan yanzu miliyan guda ta naira jaka ɗari biyar ta sefa ta jego to yanzu ƙimar wannan ita za a kalla yanzu miliyan arba'in da za ka fidda a can ta naira yanzu nawa za a fidda a nan kenan ta sefa miliyan ashirin mun gane da kyau to yanzu ya isu wannan sai ka fitar da ita in miliyan ashirin ɗin za ka fitar da kake na yanzu miliyan arba'in can kake da yanzu sai ka zo ka kawo banki ana kana da kuɗin karama a nijar sai fitar da miliyan ashirin ka je ka wani ka bashi miliyan uku wani ka bashi miliyan hudu wani ka bashi miliyan ɗaya ka yi dai ta ka musu jiko na kyau wanda baɗi in ka dawo za ka ga cewa sun jika sun yi lingib da ka zo ka shekara ta farko da ka zo a ciki akwai wani yayanka wanda idan shi din ya hulhwada amma da shekara ta dawo ka gan shi kaga ya yi bulbul kaga har shedi yake daga can katsin kayi ka ce wani wai kai ne ce ah to alhamdulillah mala alhaji ai Allah muku albarka ce mu yanzu ai kasa ta fara taruwa ya ce ka ce yanzu ya kenan ka ce ce wallahi yanzu ina da kusan miliyan goma ta ta kaina kaga abu ya yi albarka to haka ya kamata mun gane da kyau matukar ba za ta yi ƙasa ba da gwargwadon wannan na wajibi idan ya zamanto yankusu an kadarin wajib wannan kima tasa zai zamanto ya yi ƙasa da gwargwadon da yake na wajibi akan mutum kimarsa za ta yi ƙasa da gwargwadon wajibi misali ɓangaren kima daban ɓangaren daraja daban mun gane yanzu yi maka yi lissafi naira in aka ce miliyan biyu take nisabi a naira to amma sai zamanto in a saifa ne kai kuma wannan saifa na sabanta shine miliyan 1,500 kaga wajen darajar su wace tafi yawa saifa ta yi yawa tun da ita wajen miliyan uku ce ta naira a ɗauka a dala 100 ma to amma yanzu sai zamanto wajen kima in za ka fitar da kima ɗin yanzu sai zamanto abin da yake kanka a saifa miliyan biyu da kake da za ka bayar da dubu kaza sai kama a sefa ga abin da za ka fitar sai zama to in ka fitar da shi a sefa to bai kai gwalgwadon wajibin da za ka fitar da shi a can ba wajen daraja ba wajen kima ba wajen daraja to yanzu a wannan lokacin ba wannan magana din sai ka canza iya wannan kin kudin zat za ka fito da su sai kuma a bada a maida musu shi kalan wanda ake bukata din ba za a tauye shi ba daga darajar da take ta wajibi a kan shi irin yanzu misali aka ɗauka canji ya zido wa yankus yanzu za ka je gurin wani ya ce 2,300 wani ya ce 2,250 wani ya ce 2,200 mun gane da kyau canji ne ko to sai zama to yanzu in ka siya a gurin mai 2,300 ka yi canji zai yi ƙasa da kan gurin wanda ka siya 2,250 ko ba zai yi ƙasa ba medali uku ne a sama ko alhamdulillah to yanzu kaga wajen kimar nan yanzu aka zo inda za a buga maka da mai ɗari da hamsin sai ga abin ya sha bambam to yanzu wannan shi za a kalla ya zallar abin da yake yayin da za a raba shi mun gane da kyau yawwa matukar biyar malam tankus matukar bata ragu ba an kadar wajibi da gwargwadon wajibin da yake kansa na'am ko mu kwana nan sai mu sai mu tashi daga kan wani fita ko to bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika